الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والحياء العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظري لنا بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بسفر شيخ رضي الله تعالى عنه يأتي وما ما تقدم tare da wanda bayanin shi ya gabata min tazafurin alamati na yawaituwa alamomi na bayyana faiza ga hannuna wal'ayati da ayoyi na alkur'ani da hadisai wanda suka tabbatar da failan nan gaskiya ce tare da wannan lam yadda'iha fi hadha zaman min mashayikh at-tariqati al-mu'tabarina ahadun wani daga cikin shewannan ɗariƙa wanda sun ka isa a kula da su babu ɗaya daga cikinsu wanda ya yi da'awa shi ne samun fadati a wannan zamanin tun sanda shehu ya bayyana to kuma duk wanda ya isa a kula da shi a cikin harkar ɗariƙa babu wanda ya yi da'awa cewa shi ne samun fadati wasu suna hangen kamar allah ya sa sun kai amma saboda abin gaskiya yake nema to sai Allah gwada musu cewa ba su bane
Allah ai ne a sallame su Allah Allah Allah to ko kuma abu an san Allah aje na kuɗin da saboda sun riga sun ba canji ne dole sai a ce ne ai ne a sallame su mun ga magana hidima kuma karatu muke mai muhimmanci Mm. Ɗauka ku ku da ɗari hudu da hamsin hamsin ku suna kuma shi ke
a haɗe haɗe rai ta karkata da kuɗi sai ba na kuwa na ma za a kalanta ya ce ana magana mai muhimmanci
na'am shehu ya ce tare da abin da ya gabata na nunnunkuwa alamomi na tabbatar cewa shine sahibul faidati da ayoyi da hadisai to lam yadda'iha ahadu wani mutum guda fi hadha zama da wannan zamani min mashayikh dariqa daga shehunan dariqa al-mu'tabari da wanda sun ka isa a kula da su to lam yadda'iha ba wanda ya kuma da mutum sahibul faidati kamar yadda shehu balarabi ke sha radiyallahu ta'ala anhu san da shehu ya bayyana kano akwai malamai cincin wanda yake duk ɗayansu da ya dawo shi ne samun fedati da ya wahal da mutane ko ku shi ne gausin zamani da an wahala kahin a dawo daga barin biye shi da cewa Allah saka musu da alkhairi sai suka gauga sallama ba shehu radiyallahu ta'ala anhu to duk wanda ba su ku ba sai ya biyo baya kaga irin shi wa malam mijin yawa ai kaga shi littafin nan da ya gani tun da shi ne shehu ya ce a sarkin kano abdullahi bayan ya tafi ya samu malamai da aka san malamai ne ba muna malamai ba ya ba su kashifin ilbas kawai to da ya ba su da zance mafi girma kwafi uku ne ya bayar to wanda ya samu guda sai ya kawo ma shi malam sani kafanga shi ba sani kafanga shi kuma dukan su su shehu a teku su shehu mai hula su shehu wa su shehu wa to kaga aka ce irin shehu a teku ga malami ne irin shehu mai hula irin shehu sani kafanga ai kaga magana ta girma suna zuwa karatu kuma a lokacin shi shehu mai gora shi ka dokan ma shehu a teku littattafai su a makaranta a dawo to shehu sani kafin na auren da ya shehu malamin yawa sai ya kai mishi ya ce ga wani littafi da wani bako ya zo gidan sarki da sai tafi ya ba shi wani aka ba ya ba ni da ko aro ko kyauta to sai ya karanta ciki sai ya ga an ce wanda ya littahi al-qutbul fardu qutbi fardu makadaici to shi sufi su suka san biya al-qutbul fardu yana hange irin abin da ta ito akwai wali amma dai sai ko kasar larabawa su kuma ce akwai wali amma sai dai ko kasar bakan fata an yadda akwai amma wane ne kowa a kawarsa a kawai da to shi shi malamin cewa ke ganin cewa alƙulbin farda a wannan zamani ko bakan fata to in sun zo sai ya ce masu ya shehin ko alƙulbin farda kamar dai dan ba a haka yana jin ɗaiɗaya zuciya ta to sai ya yi mashi hadi ko cikin kwana ko fili yadda dukkan wanda yake wani addini sun taru ana jiran alƙudubul fardu ga wasu zamani can sai ga shehu ibrahim ya zo radiyallahu ta'ala an du'a min biki an ba shi kujera ya zauna kuma an yi abin da aka yi kaga shi ya ga din to sai ya aika shehu sani kafin ka ya zo ya ce tabbas shi ne shi ne shi ne wannan magana haka take kaji kaji abin da na gani da aka ba wannan shi ne gausin zamani shi ne alƙulubul farɗin da aka ba shi malamin yawa ya rubuta takarda da yake shehu ya riga ya tafi ya koma ya rubuta takarda ta yin mubaya'a ga shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya sallama mashi amma kuma ƙarshen rayuwa sai ya rasu sai aka tada delegate wakili aka ɗauki takardar nan aka kai ta kawala wani shehu na radiyallahu ta cewa ga malaminmu kaji kaji kaji abin da ya faru kuma kaji kaji ayar da ya gani amma Allah ya mishi da suwa shehu da ya karanta kawai sai ce amruhu ajib haka ɗaya ce amruhu ajib shi kenan ya wuce wurin sannan sharif maulaya ya ce shehu ya ce shari'a shehu gibrima sun haɗu ya ce mishi ai alhamdulillahi da wasiyar nan dai da ake nema da sahibul masjid da Allah ya ba mu ita mu shehu gibrima ce da haka ni da sahibul lokaci a yanzu sai shi sharif maula ya ce mishi a a ba kai bane amma dai yana duniya ya bayyana amma dai ba kai bane to shi kuma yana hangen cewa shi shi ne wa to shi ma ga nashi mashahadi sai ya ga an taru an aje kujera ka ce ta gausin zamani ce sahibu lokaci da ya zanne ya samu da ta ya hau sai aka sa labule sai ya tsaya an ka jaya labule sai ga shi ibrahim zai shi ya ce ya same shi sun haɗu wajen gambia don da gani haka sai tattara kayan zuwa kaula don an gaya mai ga inda yake an ma nuna mishi cikin kashfin walittaka sai suka haɗu wajen gambia ta a gibre ba sai ina ya ce allah saka ma da alheri ga wasu zamani za ni wurin shi yana nan yamma ta ba kai ba da ya ce a asibir labari ba to irinsu irinsu duk wanda yake ya isa a kula da shi ba wanda ya dawacce shi ne kuma sahabul fidat Allahumma sai waɗanda ka zuwa jazba da wasu ma 'yan ƙwaya ne dan wani ya ta wurin shehun cota ya ce ni ne gausun zamani na zo ka ba da sandar gausiya ya ce a'a gausu gausun nan kun yawa da za ku haɗa kan ku idan muna da guda shi ma bai da abin wasa ce gausu gausun nan kun yi yawa da za ku haɗa kan ku hitan da guda sai mu bi shi amma kuma sanda na gausiya ba na gausiya ba ne na sai abu na kaje ka sai na to da haka shine yace min mashaikh tariqat al-mu'tabarina al-mu'tabari waɗanda suka isa a kula da su ba shirme ba sau da yazo ya ce ba sai da mutiya shehu ya ce ya ba shi ta aure ta ni ba dan shi ba ka ta yi ya baka biyan shi ni ne ba saboda an san cewa to kwaya ce ko kuma wani abu shirme ne kawai suke bin ta yi ta yi ta yi suka dai ce wai shehu ya ce zo ta zo ya shin mata ya ba shi tare ta a shehu bai baka ni dan ni ba da shi bane da baka da shi ni ba dan shehu bane shi kai a ce to irin su kowa da kai sai ka zaka cewa wance ma kwaya ne amma dai wanda ya sa ce shi shi ne to babu wanda ya da'awata shi ya samu da tun bayan shehu da radiyallahu ta'ala ce na'am eh akwai magana kada ka ba'adu zalika sashen masu da'awa su ne sahibul faidati lalle ya auku fi badi al'amri farkon lamari na amma hikimata min Allah ta'ala saboda hikima ga Allah ta'ala idan ba a samu masu da'awa ta ƙarya ba to ba a gane gaskiyan mai mai magana ta gaskiya amma in ga ƙarya tana bunƙasa da gaskiya ta zo ko ja alhaku wasu haka ba amma zabadu fada wa jufa amma ma kuna su bai musu bila da haka ya ce farkon lamarin faila lalle an samu su sun taɓa yana ɗin haka nan amma kuma kaga ba daga cikin almuta ba tun tun shehu shehu abdullahi da ya rihila tun daga shinji da ba kuma jin wani ya zo ya ce shine gausu ba ko shine sabon da ta ba ta samu na'am kala zarruq imamu zarruq yace ma zahara haqiqatun qabd fil wujud da dai haqiqa ba ta bayyana a cikin halitta ba illa qubila bid'awa misliha sai an daurace ta da da'awa kamar ita sai daga baya sai a gane bambancin aya da tsakuwa amma kaga annabi Musa alaihi salam ai akwai Musa sabiri kamar su guda ga halitta kuma ya shiga irin ta annabi musa ya zo da fir'auna na aka fara samun dan kama wanda ka faɗin magana abinci ana dariya ya zo ya ta'ashara shi ana dariya shi shi ne musa wanda allah ya kaza kaza kaza a yi dariya a sallame shi ta hiyata wai da hali ma laisa min ha alaiha za a fuskance ta daurace da shigar da abun da bai cikin wannan hakika akan wannan hakikan wa wujudi takdhibiha dole a samu an fuskance ta da ƙaryata ta a samu ƙaryatawa kullu zalika dukkan wannan abun da Allah kan bayyana li yazhara fadlul istithar biha dan falalat keɓanta da ita wannan haƙiƙar ya bayyana wa tabayyana haqiqatiha da bayyana shine bayyanar da haƙiƙar gaskiyar nan bintifa'i mu'aridiya da korewar ko da koruwar waɗanda ke gasa da jayayya da ita bayan sahu mayu fi shaitan sai Allah ya shaye abin da shaitan ka jefa muzukattan masu rauni sun mai hukumin lawa ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyin shi to haka Allah yake da dukkan bayi ne tun daga annabawa alaihi salatu wasalam har zuwa waliyai walil warisi nisbatu min al-mawrus mai gado magaji yana da wani abu daga wanda ya gada in ba dangantaka tsakanin mai gado da wanda ya gada ya kaga ba za a yace mishi magaji duk da yake magaji magaji amma dai za a samu wata dangantaka tsakanin mai gado da wanda ya gada to malamai magada annabawa tun da annabawa haka aka yi masu sai an musibantar da su an jarrabe su su ma waliyai za a yi masu haka nan saboda gado ya tabbata ci azzalumai sun ga mai baki suna ta shiri mai son kaiwa shi suke fatan su ba shi wuya ko ba ka shirya cewa ce duk kawunu yau na cikin jimfin yamini ka duk ga ko adu yana neman ya kada ni ce tallahi sai na ga ka haure shi can ka ga kananci ne ka haure shi kila guda ka haure shi an gama an yi ka aure shi can da kafa sai bayan duniya ya tsaya ce ko to yace wa ashaddun nasi bala'an al'ambiya mafi tsananin gamuwa da bala'i cikin mutane su ne annabawa wani sahabi ya shiga ya samu manzo Allah na zazzabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullahi baka da lafiya ce zazzabi nake ji sai ya rasulullahi kamar kahi mu nauyin rashin lafiya ya ce da duk zai ciwo irin na ku biyu na kai ni Allah sai ya nunka min ciwo in zai bani ciwo sallallahu alaihi wasallam to mafi tsananin mutane ga bala'i al'anbiya annabawa fal auliya sannan waliyai sumal amsal fal amsal sannan mai bi sannan mai bi sannan mai bi inna ma yubtala rajulu ala qadri dini shi ma hadisi ne ga ma'anar shi ana jaraban mutum daidai gwargwadon addini shi wanda yake mai ƙarfi ga addini mai gaskiya to zai gama da bala'o'a da jarrabawa wurin ubangiji subhanahu wata'ala wanda bai da ƙarfin addini shi kenan shi a ɗan gata ga zahiri lahiya da aka yanka ga Allah baka da lahiya kuma mutane suna son ka ba mai jaraba ka ba da su baka to ka ji tsoro ka ji tsoro in dai kai na Allah ne to Allah ba zai kyale ka ba inna Allah za habba abdan ibtalahu hadisi shi Allah in yana son bawa to musibantar da shi ya jarabe shi ya kai dan ya gani kai ba na Allah bane sai in ka ji dadi to in dan dadi ya kuwa ma dan dadi ne na'am inna ma yubtala rajulu ala qadri dinihi wa min samma to daga nan ne wa kana ahlu hazihi dariqi yan dariqan suka zama mubtali da bil inkari abun jarraba da musibantarwa da inkari in ka duba ko sufaye da yan dariqa dariqu daban-daban ba su gamuwa da ibtila'i kamar dan dariqa tijaniya tun shi dan tijaniya balle dan faila sufin maki ne ya kai sufi ma in ba shi ba dan bai sha mashaya ce ba to balle wanda yake ba sufi ba balle wanda yake ba ma musulmi ba na'am za su za a jarabe su da inkari bi tasdiqil khalqi alayhi da sallada halitta gare su ai kasan Allah shi ka koyi ko ko yaro ka buga ce wayyo Allah in ina haka ce ko wayyo Allah da haka in ma ka samu Allah in ma bala'i ne Allah la ilaha illallah da haka Allah shi ka sallada marasa arziki ga masu arziki su da su cancanci azaba su kuma masu arziki don su samu lada haƙuri da lada jure ma wannan musiba to shi ne ta salladawa halitta gare su bi izayatihim da cutar su awwalan da farko ka ga muna ai mu ba gidan hijira muke ko daga cikin gari musiba ta koro shi wa balalu sun ka dauna daga baya da aka ce ya zo ya sa kara a an so gidansu na gado ba shi ya ce ai mu gidan hijira muke ya an hijira ba a koma inda aka yi hijira ya ce kuma yanzu inda muna tsakar gari da korin hitsari sai ya buwa yan uwa yanzu ko na har gulbi duk mu ne da haka ni ba ni so yan uwa an ka zubo su kwazo ya ce ku te in kuka sa ƙara an kai nasara na ba ku rabona ku doka to da haka cuta da in za a zo makaranta tun nan su takace me su kware dukan yara ake da jiwa ko to yanzu an zama iyalin shi ga baki daya to haka izaya farko ce farko ce in an daure sai a cimma natija in ba a daure ba kuma shi ya yi nasara to in kai na Allah ne sai Allah sa baka magani idan dan masoyinka ya zo ya maka laifi sai ka ɗauko duk bulala ka bashi kashi ba za ka fita ko ka ce dan dan wa ka yana jin kunyan ubanka ta yi shi ke to da haka nan bawan Allah ne Allah ya sa ya cuce ka to da za ka faɗa da Allah ko da bawa wanda ya cuce ka ko bai so sai ya cuce ka wa ka sa shi Allah ka sa shi sannan sadar da cutar gare ka daga Allah ne to da za ka faɗa da Allah za ka faɗa da haka nan ko an cuce ka kan addini alhamdulillah shekarar da aka zo aka kawo a tan aka je wa mutane ciwo shehi na makka malam su ma Allah ƙara lafiya shi ya jibinci zuwa kotu har aka gama shari'a nan aka dawo da azuhur in ba mance ba shehi ya tsaya ba sallah ya ce to jama'a sai mu gode ma Allah ji mu gode ma Allah saboda da an ce zanga-zanga muka yi an ka kama mu yanzu ya tabbata cewa masallaci an ka same mu an ka faɗa mu da haka ba mu tabbata 'yan zanga-zanga ba mu gode ma Allah da abin ya tsaya da ceto alƙali ya ce duk wanda an kai marauni ya kafa shaida ya ƙara za a ɓatan mai haƙƙi ne shehimi ya ce ce abin da ya same mu mun san daga Allah ne addini mu ya ja mana mu yi haƙuri mu ban ma Allah mun ban ma Allah alƙali bacci da ne kowa ne ne ya ce da na san haka shehi zai yi da ba haka zan shari'a nan ba sai ya sa ɓata musu haƙƙinsu to amma shehi ya ce a to Allah ya muni muna kai Allah kotu ba mu kai Allah ƙara to haka aka so kuma dole a cuce ka kai na Allah da haka aka dunga cutar yan faila shi kan shi bara radiyallahu ta'ala anhu ka karanta sada man wasul gawani ya gani ko ko duba cikin sada man wasul gawani ka san shine magajin rasulullahi in kamiya ko ba ka shigo mai guda ce ba na wa bi ikramihim wasadan kuma sai Allah ya sallado halitta da girmama su tsakiyar lamari kaga yanzu wa'ancan da uwayensu da kakanninsu ka cuce shi balarabe yanzu in sun ganka ka ce masu wani ana zanen suna sai sun ga ai zawiya za ka zanen suna ai zawiya za ka daura aure ai zawiya haka kuma ga sunan wata karama yanzu nan gehe gehe mu kidan da aka samu mahaddata qur'ani har yan mata masu kidayewa kaga duk an zama masoya kuma da girmamawa to tsakiya kenan to wa bihima akhiran ƙarshen lamari Allah bai barin daɗi zalla ga wanda ya kaso sai a cuɗanya yau daɗi gobe rashin daɗi saboda in ka sha daɗi ka gode Allah in ka sha wuya ka yi hankuri shi kenan sai a tahi yau daɗi gobe wa yau daɗi gobe wuya wabihi ma da jaraba da cuta halitta da girmawar su a kiran ƙarshe to Allah ya ka liyan la ya futuhum liyan la ya futuhum ashukr alal madihi was sabr alal dhanbi saboda kada godiya ta kuce masu in an yabe su in an ka yabe ka ba hushi da kai ka da malamin sa ka ce ko ka gani ya gane ba ka gani ya gane in aka yabe ka to sai ka ɗauki cewa Allah ne ya bayyanar da kirkin ka sai ka gode ma Allah kaga haka in ka samu alkhairi Allah ne ya baka sai ka gode ma Allah to da kuma ladan haƙuri in an zarge ka in aka zage ka cika ka gani ba da hau Allah bai zaɓe da ba da hau shirin da aka yi mata ya zama gaskiya kai Allah na gode maka in kuma halinka ne ka ce ka gani an fara gadewa Allah ka yahe mani Allah ka ruwa ba asiri a ga munkiri ya taimake ka wanda su bai ka cewa Allah saka ma munkire da alkhairi sun kora mu zuwa ga Allah kana so mutane su girmama ka sai suka ɗauko makamai su kashe ka ina kai sheka da gudu za ka yi wurin wa za ka Allah ya kare ni daga sharrin su ka koma ma Allah sai Allah ya rukume ka ya ce ko can ni ka son kai ko kana son su to ga nan sun koro ka dawo inda aka son ka dan haka sai Allah ya cuɗan ya musu kashi biyu faman ara da zalika wanda yake son zama na Allah faluwatin nafsahu ala shiddati ya kwantar da hankalin shi ya shingida rai nai ya yi niyyar ɗoka kowane irin tsanani in dai daga halitta ne da a zage ka da a yabe ka da uwa su ɗai da a zo a ɗoke ka a mutunta ka da a zo a kashe ka duk ɗai la ilaha illallah sai ka zama kyau kenan na zakiru ko yan sanda su haka ama shi ya ce kyau kenan an haka shi an ka mamare ya ce kyau kenan za a sa ya sal an ka lalabe kuɗi ne an ka an shi ya ce kyau kenan yawan ga mahaukaci ce ka wata da wuce kyau ke da ga la'ilayen da yawan ke to ka shi hada ranka ka niyyar dokar tsanani shehi ka ca farkon lamari in zai hita gari zai shiga cikin malaman gari to sai ya niyyar dokar kowane irin wulakanci daga malaman gari ya ce alhamdulillah sai ya baro a tashi taro ba ai mai ɗaya bisa goma wulakancin da ya so ya doka ba sai ga ashe ma an girmama shi to haka na Allah yake inna allaha yudafi wa alladhina amanu ka sani Allah na tunku da sharri daga a daga barin waɗanda suke masu imani bari Allah ya kare ka ba ka kare kanka ba in ka ce ka kare kanka sai Allah ya barka da makiya ba ka yi musu amma in ka koma ga Allah ai Allah shi yasa su sai ya kame abu ne kamar ka zo gida kamar a ce ka ce gidan gwamnati kana da bukata ga gwamnati sai kare ya taso ma in ka tsaya faɗa da kare sai ya ya galgala ka sai a ce barawo ne to amma in mai shi ka kowa da gudu ga can ka sheka da gudu shi ya san ka tun da ba zo ba za kai ba in yi makaran nan tsawa zai dube ka da kyau karen goyo ba kai ba ko wani kare ko hannun shi karen nan bai maka wani to da haka makiya in sun zo bayi ne na Allah koma ga Allah ka koma ga Allah sai Allah ya tsawata shikenan ka girma ga Allah kuma Allah ya ce wa mai taukar Allah wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi fa fahimta ya ka gane alhamdulillah an yi baki daga nasarar lafiyan bari bari su khalifa suna nan da su